الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ba haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da haduwa a ci gaba da wannan tattaunawa daga wannan masallaci na al-ahfat a wannan safiya ta talata dan ci gaba da amsa tambayoyin da suke gabanmu mun yi zama na daya zama na biyu akan amsa tambayoyin da suka shafi idda da takaba da rabe-raben masu idda a zama na farko mun faɗi yadda iddan take da yadda jama'a suke a cikin idda a zama na biyu mun yi maganan iddan wacce mijinta ya mutu a zama na uku za mu gaya takaban nan take wannan takaban wanda mijinta ya rasu tunda mun raba su kashi nawa ne kashi biyu wanda mijinta ya rasu ko ya zama mai ciki ko ya zama mara ciki idan tana da ciki muka ce in ba ta da ciki muka ce wata hudu da kwana goma idan tana da ciki magana mafi inganci shine mai shine ta aife cikinta ɗaya daga cikin manganun malamai da tafi inganci shine in ta aifu ta fita muka kafa dalili da hadisin al-subayya al-aslamiyya wanda da kanta ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya mata wannan fatawa ne a yau za mu tattauna ya me ta kaba din alhamdulillah ya hadikun Allah wa isu balakun menene ta kaba din mecece ita ta kaba din asalin kalmar ana ce mata al-ihdad da larabci in kun zo babi a fiqihu suna ce masa babul ihdad babi na takaba kalmar ihdad a yaren larabci ita ce dai kusan take lidin take jagorancinmu wajen definition na shari'a al-ihdad lugatan ana nufin al-man'u al-ihdad shine a hana ka yin abu a killace ka za ku ji an ce haddi wa tilka hududullah wannan iyaka ce ta ubangiji an hana ka me an hana ka me ka ketare to hana wannan da aka yi shine haddi din shi ma haddi na tsaye da haddi a kashe mutum ko a sare mutum ko a dau ana yi ne don a hana shi sake abin da ya aikata wasu masu gani kar su yi daga za ka samu kalmar ta alhaddu bi ma'ana al'ihdad bi ma'ana almanu a shari'anci abin da ake nufi da ihdad ta kaba din nan shi ne huwa shtinabul mar'a in kun rike definition din ma'anansa da hausa to zai ba mu sauƙi na karatuttukan da za mu shiga al-ihdad wannan takaba din a shari'ance huwa jtinabul mar'ati shine mace ta nisanci ma yad'u ila jima'iha duk abin da zai sa a yi sha'awanta har a so za a kusance ta ko a saka maza a ɗau hankalin maza ta ɓangaren adonta na daga ado ku riƙe na ɗaya na daga ado da sa turare da kyautata jikinta da kuma hana fita daga gidanta a wannan lokaci na wata hudu da kwana goma ko kuma na lokacin cikin da take tattare da shi kun ji abubuwan da na kirga aiko? banda ado banda saka turare banda kyalkyali-kyalkyali banda fita dole ta kwana a gida banda duk abin da za ta yi ya ɗau hankalin maza an haramta mata su ana so ta zauna kawai a yadda take ba jambaki babu gazal babu ja jagira babu foda babu shafa mai duka za mu zo mu tattauna a kansu menene hukuncin yin takaba menene hukuncin yin takaba dukkan malamai na sahabbai da tabi'ai da al'ulama duka sun tafi akan wajibi ne ga wanda mijinta ya rasu ta zauna a wannan watannin da muka faɗa ko kuma in ciki ne sai ta haife wajibi ne ba za ta fita ba ba za ta je ko ina ba ba za ta yi abubuwan da muka faɗa ɗin nan ba duka ba za ta yi su ba wannan wajibi ne ibnu qudama a cikin times al-mughni yake cewa wala na'lamu baina ahli al-ilmi khilafan fi wujubihi ala al-mutawaffa anha zawjuha ba mu samu wani sabani ko guda ɗaya ba ga wanda mijinta ya mutu na cewa wannan abin da muka faɗa ba za ta yi ba ba za ta fita ba ba za ta motsa ba ba za ta je ko ina ba ba za ta sa turare ba ba za ta yi ado ba ba za ta shafa tozali ba wannan ba mu da wani sabani musa wani malami da ya ce ya halatta ta yi ɗaya daga cikin abin da muka faɗa ba sai wata magana daga Hassanul Basari ya ce ba wajibi ba ne, amma wannan maganarsa shi kadai ba zai ruguza maganganun malamai ba. Shi sa ake cewa wa huwa ƙaulun bihi an ahalil ilmi. Wannan magana ce wanda ta ci karo da maganganun taron malamai sai a ajiye masa tasa, Allah ya masa rahama. Babban malami ne. menene dalilai da suke nuna wajibcin yin takaba a cikin gida duk mun karanta suna ga darussan da ya gabata ba mun yi ta maimaita ba Allah ya ce wallazina yatawaffawna minkum wa yazruna azwajan yatarabbasu bi anfusihim arba'ata ashhurin wa ashra duka dole ne sun zauna dole sai sun zauna shi sa ummu atiyya ummu atiyya za ku ji mun yi ta maimaita hadisin ummu atiyya da ummu salama da ummu habiba za mu ta maimaita su annabi cewa ya la yuhillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir haramun ne ga mace da ta yi imani da Allah da ran tashin alkiyama ta yi takaba a wanda ba mijinta bai fi kwana uku kada ya wuce kwana uku in ba mijinki bane mun tattauna a darasin mu na farko amma in miji ne wata hudu da kwana goma to sai ta faɗi wasu abubuwan da ba za a yi ba ta ce ba za a saka kaya mai kala ba kaya mai ado mai kalan da yake ɗaukan hankali ba za a sa shi ba kamar yellow kamar brown wanda dai na ado ne ana ganinsa na ado ne sai ta ce an ce mana sai ordinary kaya ordinary wanda a al'adan ku kun san wannan is ordinary ba in an sa shi ma ba wani abu tattare da shi sanai ta ce ba za ta yi sa turare ba ba za ta saka ba za ta saka tozali ba sai dai idan jinin al'adanta ne ya dauke ku rike karatun nan sai dai in jinin al'adanta ne ya dauke ba laifi bane ta yi aiki da dan turare dan kaɗan da zai tafiyar mata da karnin jinin al'ada in ba a wannan halin ba ba a yadda mai taka ba ta yi aiki da wani abu mai suna turare ba sai lokacin da jininta ya ɗauki za ta yi aiki da wannan wannan duka su ne dalilai ya sa ciki daga cikin sahabbai a sahabbai har da ita a yi watsiya ne take cewa ɗan uwanta ya rasu ko babanta ko na makamancin haka da aka cika kwana uku sai ta ce ku kamin turare sai aka mata turare sai ta shashafa turare a jikinta sai ta ce wannan turaren da na shafa ba wai don ina bukatansa ba ne don na nuna muku wanda ba mijinka ba karka wuce kwana uku kana masa taka ba wannan mahaifina ne ya rasu kwana uku ta wuce don haka nake shafa turare kenan tana nuna mana in miji ne ba za ka shafa turaren ba shi ma a baban na a kwana uku duka ba ta sa turare ba kenan haramun ne mai taka ba ta saka turare a wata riwaya ta daban wanda imam bukhari ya rawaito take cewa an hana mu mu yi takaba a mutum fiye da kwana uku in ba mijinmu ba ne in mijinmu ne za mu yi wata hudu da kwana goma sai ta ce kuma sannan an hana mu saka tozali an hana mu saka turare ba za mu saka kaya da yake da ado ba kala mai ɗaukan hankali balle kuma mai ado sai dai tufafi na gama gari annabi sallallahu alaihi amma ya mana rangwame in muna jinin haila in jinin hailan ya ɗauke mu nemi ɗan yanki kaɗan na turare don mu kawar da ƙarnin jikinmu shi kenan abin da aka yi da wasu malamai suka ɗauki wannan ayan cewa fai za balagna ajalahunna in wata hudu da kwana goma su ya ƙare ko kuma ajalinsu ya ƙare ma'ana suka gama zaman idda ɗin fala junaha alaikum babu laifi a gare ku fi ma fa'alla fi anfusina bil ma'ruf in kun yi ado kun yi kaza kenan in kafin nan ne akwai matsala in kafin nan ne akwai matsala amma a cikin lokutan kuma haramun ne bayan lokutan babu laifi amma a cikin lokutan haramun ne wasu malamai suka yi kyar da'awar ijima'i ma an yi ijima'i akan cewa a zaman takaban nan wajibi ne ibn al-munzir yake cewa ajma al-ulama annahu la yujuzu lil had labsu thiyab haramun ne malamai sun yi ijima'i haramun ne ga mai takaba ta saka tufafi mai dauke hankali sannan kuma ba za ta saka lalle ba ba za ta yi kunshi ba ba za ta yi dais ba amma an yi mata sauki ga wacce ta ɗauke shi ba na ado ba wannan malikiya ne suka yi wanda za mu zo mu tattauna matsalarsa a kai insha Allah. Matsala ta gaba? Matsala ta mai ta kaba ɗin ne ta gaba. Yaya ne siffan yin ta kaba ɗin? ya ake so a ga mai takaban a lokacin da take takaba to mai takaba an wajabta mata a lokacin take zaman takaba ta nisanci abubuwa guda hudu abu guda hudu sai ku rubuta guda hudu din nan za mu bi su ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya mu yi bayanai a kansu abu na farko turare abu hudu aka hana ta amma abu hudun da akwai abubuwa da yawa karkashin su abu na farko tirare abu na biyu ado ado din nan ya kunshi ya kunshi ado a jikinta ya kunshi ado a tufafinta sannan ya kunshi ado na kayan gwalagwalan da za ta sa a jikinta a wajen ado ku rike min abu uku din nan a gurin ado ku rike min abu uku akwai wani karatu da zamu shiga can gaba adon nan muka ce a jikinta ko a tufafinta ko a kayan da za ta zo na gwalagwale da za ta sa a jikinta mun ce ado a ɗakinta? mun ce a ɗakinta? ba mu faɗa ba mun ce a gadonta ba mu faɗa ba motar da za ta shiga ta shashare ta ta wanke ta ta ɗan fesa mata turare ta saka mata abin nan air refreshener mun faɗi wannan to sai muka ce adon a waɗannan abubuwa gudan ne jikinta da tufafinta da wasu kaya da za ta kawo kuma ta saka yanzu mun faɗi abu biyu ko abu na ɗaya turare abu na biyu ado adon kuma a abu nawa a abu uku abu na uku haramun ne mai takaba ta kwana a wani gida da ba gidanta ba dole ne a gidanta za ta kwana na hudu haramun ne ta fita ta je ko'ina ba inda za ta je sai in bukatan da dole ɗan adam ya yi shi malamai sun yi ta faɗan bukatun sun yi ta faɗansu misali a ce tana cikin gidan sai aka ga gidan ruwa ya karkata shi zai rusa shi in tana ciki zai iya faduwa a kanta wannan za ta iya fita ta nemi gidan da za ta je ta fake har a gyara wannan sandan ta dawo aka manta aka rufe banɗaki ta yi ta yi ta buɗe banɗakin nan ta kasa buɗe kuma tana so ta biya bukatanta ya halatta ta fita ta nemi gurin da za ta biya bukatanta rashin lafiyan da ba yadda aka iya wayannan su ne dai uzurruka amma zuwa gurin aikin gwamnati tafiya aikin hajji tafiya umra tafiya waye duk za mu zo mu tattauna kansu a gaba mun faɗi abubuwa guda hudu ko to mu dawo na farko shine turare ya wajaba ga mai takaba ta nisanci taka turare duk kuma nau'i na turare kowane iri ko na fesawa ko na shafawa ko na jikin sabulu dukka dukka sai ta nisance su wannan ittifaki ne na malamai malikiya shafi'iyya hanafiya hanabila dukkan su malaman nan haka suka yi ittifaki wannan aiki da turare ɗin a jikinki ne ko a tufafi ne ko a gadon da zaki kwanta ko a abinci wani zai ce ana sa turare abinci ne ana sawa ko ba a sawa ana sa turare abinci akwai mana turaren da ake sawa abinci na wanne ne shi wane irin turare turare na ce muku bance muku ayin kan shi ba malamai suka ce ko a abinci ne ba za ka sa turaren ba in ko malamai suka faɗa akwai turaren da ake sa abinci ya sharabu na min ka'asin ka na mizajuhu kafura ba mizajuha mizajuha kafura kafur ba turare ba ne ba an gaya mana aljanna akwai shi a cikin ruwa ba rose water fa hajiya ke kike ba wa mutane rose water rose water ba kanshi ne da shi ba kina ba su ko bakiya ba su rose water ana zuba shi a cikin ruwa ruwan sha a yi ruƙiya a sha to ko irin wannan ba za ta sha ba za ta sa ko abinci ba ta sha bakin ta yake kanshin turare no yawwa lemongrass ba kanshinsa ya yi kanshin ɗan zamana mai asalin kanshin ne na ƙarshe da shi da raihan to ko shayin raihan ta sha dole ya ta sha shi ita da al'amarin ta gashi halin da take ciki ta je ta sha shayin citta mana wannan shi ne abin da imamu shafi ya nassanta kuma malamai ba su masa cin karo ba sai dai akwai abu kaɗan da aka yadda na turare ta yi aiki da shi kamar yadda muka faɗa a baya ya halatta ta yi aiki da ɗan yanki na turare a lokacin jinin al'ada da za ta tsarkake jikinta shi ma ɗan kaɗan fa ɗan kaɗan wanda ba zai kama hannunta ba ba zai kama tufafinta ba ɗan kaɗan zainab hadisin zainab wanda ummu salama ta rawaito take cewa bayan babanta ya rasu da aka yi kwana uku babanta abu sufyan sai ta ce aka bata turare sai aka wa turare sai ta shashafa a jikinta sai take cewa yanzu ina sanar da ku cewa na gama idda na mahaifi na dama kwana uku ne dama mahaifi kwana uku ne ko ko mahaifiya kwana uku ko ɗa kwana uku miji kuma wata hudu kwana goma wannan yake nuna kwana uku da ba ta sa turare ba kenan haramun ne ta saka a wannan hadisi ne haka ita ma ummu salama lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ta da idda na Abu Salama ya ga wani abu da ake cimsa subur wani abu ne yalo ya ganshi a gudunta sai ce wannan kuma meye ne ya ce manzon Allah wannan subur ne babu turare a cikinsa kaga annabi la'alla ko wani kala mai turare maza maza ta bashi amsa cewa babu fa turare a cikinsa saboda ta san haramcin abu ba a saka turare hadisin ummu atiya ma cewa ce ba za a shafa turare ba sai dai in an yi tsarki yanzu mun gama mas'ala ta farko mas'alan turare za mu je mas'ala ta biyu ado yin ado kamar yadda ya waje ba a gare ta ta nisanci duka nau'uka na ado a lokacin zamanta domin shi ta kaba shari'a ce da dukkan abu da an hana ka dukkan abin da zai tayar wa wani sha'awa zai sa wani ya sha'awan ki yana ganin ke ce ka ina ma wannan ni zan aure ta duk abin da yake san har wani zai fara zai sa zaki sa masa abin da zai yi sha'awan yayi miki maganan aure no haramun ne to kenan wajibi ne a nisanci ado da abin da zai jawo har a yi miki magana din to wannan ado din kamar yadda muka fara ya kasu kashi uku ya kasu kashi uku na ɗaya ado a jiki ado na jiki sai ku tuna me adon ku na mata duk abin da kika san adon ku ne na mata a jikinki kenan an haramta shi ku kirgo da kanku abubuwan adon ku na mata a a wanda za ku yi a jikin ku nake fada kwalli fauda lalle eh kitso jambaki gazal dais jagira jakumatu duk wa'annan abubuwa din da dan digo din nan duk eh har me eyeshadow da eyeshadow malamai suka ce har giranki har gira ki ce bari ki dan gyaggyara gashin giran haramun ne inda zai baki ado suraka suka ce babu shafa mai mai babu shafa mai babu lalle da kunshi da duk ƴan uwansa babu wani abu na dais sannan babu saka tozali wannan shine na farko wannan da yake abin da ke jikinta kenan wanda za ta yi a jikinta sai abinda za a tufafinta abinda za a tufafinta dukkan tufafin da aka san yana da wani aiki na ado dama asali ma haramun ne asali ma mace ta sa tufafin da yake da na ado sai na mai gidanta a cikin gida amma in za ta fita sai ku yi hijabi sai ku yi hijabi kala uku da dinkunan ku kala 20 da 30 da wani abu na mai gidanki daban na waje daban duk wacce ta sa kayan da mai gidanta ne zai gani ta fita da su wani ya gani a waje tana cikin fushin Allah subhanahu wataala ko hijabin da kika san na ado ne a gidanki zaki sa amma kika sa wasu mazaje su gani a waje kina cikin fushin Allah subhanahu wataala to haka lokacin ta kaba tufafi ba za ki sa kayan da kika san za su sa za ki burge mutane da shi ba ba za ki saka wannan ba na uku aiki da wasu kayan ƙara wa mace ado shine wanda kika faɗa yanzu ɗan kunne abun hanci abun kunne zobe sarƙa da menene warwaro da kwalkwalin kafaɗin nan mai sunansa ma kuke kiransa eh da cengo da shi akwai ɗayan har da haƙorin maka sai an cire shi dukkan ko na ƙarya ne ko na gaske ne duka sai an cire shi an ajiye shi lokacin ta kaba dan hujin nan da ake yi a saka wani abu anan sai a zare shi in hujin yake fata sai kin nemi cingan kin banne shi wace ki huda so abin hujin kawai ake cirewa iya abin hujin huji kan aya daga an huda duka sai an cire shi so he ku tuna dai duk da sauran abubuwan da ban fada ba na wanda za a ɗauko su a sa a yi ado da su duka wannan ba za a yi ba mai takaba ba za ta yi wannan abubuwan ba in ku ta yi kuntuna mun faɗi hukunce-hukuncen takaba hikiman yin takaba na farko mun ce bautar ubangiji ne in kika saba kuma kin saba wa Allah baki bauta Allah ba kuma Allah zai tambaye ki to mu ɗauke su ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya jigida ina ake ɗaura jigida ba a kunkumi ba? me zai kai ma kuma a ga kunkuminki? o wai don yana ɓoye ne? ai duk irin wannan haramun ne duk irin wannan haramun ne sannan a babin ado ina takalmi mai kwas kwas kwas ba za ki tashi ba in kin tashi slippers zaki nema ina irin slippers na tayan mota din wanda ake yanka din nan wanda duk wanda ya ganki ya tsane ki shi zaki sa shi zaki saka banda na ado banda na ado kwata-kwata wallahi bautar ubangiji ne yan uwa wallahi bin Allah ne zaman lafiyan ki shine ke haka to mu dauke su na ɗaya da ɗaya na ɗaya ado a jiki mun faɗa mun ce ya shafi mai ba za ki shafa mai ba ina kai ku ba za ki shafa mai ba malaman hanafiya suka ce duk wani nau'i na mai yana da turare ba shi da turare duk ba za ki shafa ba ba za ki shafa basilin ba kai ko man zaitun ba za ki shafa ba to mu dawo masabar mu ta malikiya tunda duk in akwai sabani za mu ga meye littafin mu suka karantar wanda malaman mu su suka dora mu akai malikiya suka ce ammal malikiyatu wal hanabilatu malikiya da hanabila qayyadu hurmata isti'malid duhni bit-tibi minhu suka ce mai da ba za ki aiki da shi ba shine mai da yake da turare amma ghairul mutayyab wanda babu turare fajawwazu isti'maluhu wannan babu laifi ai aiki da shi kaman basilin amma shi ma ya zama na bakin yi aiki da shi dan ado bane kin yi aiki da basilin ne dan bukata kaman lokacin sanyi kafarki ta bushe bakinki ya bushe fiskanki tana tsatsagewa dan bukatuwa kika yi aiki da shi ba dan ado ba ba za ki ce to su wani za su zo za a gaishe ni bari ɗauki sarari mai ɗin nan in wanke jikina in gyara jikina don a ganni tsaf-tsaf haramun ne wannan malikiya sun ɗan ɗaga mana ƙafa sun ce za a yi aiki da mai wanda babu turare a cikinsa sai ki nemi basilin ko man zaitun Doktora Hanan Bairudi wata baiwar Allah ce wanda take ta yi rubutu kan al'id kan idda da takaba. Da ta zo kan wanda matsalolin sai take cewa ita abin da ta ɗauka ta zaɓa a matsalan ado shafa mai ita abin da ta zaɓa shine haramun ne ke aiki da kowane irin nau'i na mai mai ƙanshi ko marar ƙanshi. Shi ta zaɓa. kuma wannan shine zaman lafiyanmu in ba ya zama na ciwo ba kafanki yana dan faso zaki dan shashafa bakinki yana fashewa in ba irin wannan ba karki aiki da mai abu na biyu saka lalle da dais dukka wannan saka lalle da dais da duk wani abu da zai canja mai da zai sa miki kala haramun ne ke aiki da shi saboda hadisin ummu salama annabi ke cewa la taqtadib kada ki saka lalle da kayan kunshi da abu mai kala duk wani abu wanda kun san kuna canja kalan jikinku kin ga foda na ciki kenan ko balle kuma ki saka mai suna abin nan wanda yake sa ku yi fari din nan eh yawwa foundation ko wannan kamar bleaching ne ya yi shi to inda an hana foundation to bleaching ba shi ma an hana haramun ne eh eh inda a shi ma mun ce haramun ne to bleaching fa shi kan shi ne babba ma a haramce ne haka gyaran haƙori gyaran haƙori ki je a fere shi ko kin iya kina da kayan aikin a gida ki goggoge ki fere ki ƙara fitar da adonki ta da in kin buɗe baki za a ga adonki haramun ne haka gira da za a gyaggyara gashin gira ba za ki bashi yadda halittar Allah take a jikinki ba ki yi ɗan layin da daga an gani za a ga kin iya gyara shi zai ja hankali haramun ne abu na gaba saka tozali saka kwalli hadisin ummu salama hadisin ummu salama ya fito mana da abin nan sosai da sosai ta yadda wata mata ba ta da lafiya ne mafa ta zo gurin annabi ya manzan Allah ina fama da ciwon ido na iya saka tozali annabi ya ce a'a ta ce ciwon ido fa nake annabi ya ce ba za ki sa ba idon fa da matsala annabi ya ce ba za ki sa ba in dai kina ta kaba ba za ki saka ba dole ki haƙura sai dai idan likitoci ne suka ce in baki saka ba la'alla annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ba ciwon da har zai cutar da ita bane so da ka saka tozali in na ciwon ido ma an hana to ina kuma na ado so mai haramun ne ga mai takaba ta saka tozali a idon da ba za ki saka ba to in kana ciwo kuma fa don kina ciwo mukan a zamaninmu na yanzu ai muna da abubuwan da za ki sa ba wanda ma ya san kin sa ga eye drop din nan dan abun digawa likitoci za su baki maganin da ba tozali ba ne ba za a san bakin sa ba akwai na mansa da za ki sa so da aka matukar ga magunguna sun zama available haramun ne ki saka tozali dan uwan tozali shine abin digawa anan da jagira da makamantansu akwai tozalin da aka daga kafa akwai tozalin da aka daga kafa a mace mai ta kaba ta yi masabar mu ta malikiya suka ce mutlaqan wannan tozalin mai turare ne mara turare mai kaza ne duka an hana malikiya suka ce kawai babu magana sai kin gama shafiya ne suka daddaga suka ce a in tozalin mai kaza magana mafi inganci kuma shine maganar malikiya din nan amma in bukatuwa ta kama na ciwon ido za ta iya aiki da shi in har an nemi eye drop wanda za a saka an rasa kuma likita ya nuna lalle sai ta yi aiki da wannan irin su kajal da sauransu matsala ta gaba ado a jiki dukkansu su ma sun yi tibaki mace ba za ta sa kayan ado ba ba za ki sa kayan da dama don ado ake yinsa ba akwai kaloli musamman yalo yalo yana da attraction sosai to za ki nemi kaya ne ordinary yanzu a wajenmu mun san wanne ne kayanmu ordinary akwai hijaban da kasan normal ne kana ganin mace da shi ma za ka tsane ta to haka ake so su malikiya sun hana ta ta saka duk wani kaya da yake da wata alama ta ado duk wani kaya mai alama na ado malikiya sun hana shi ko da launinsa su sun yi tsanani sosai da sosai amma da ya zan yi na gane wannan kayan ba mai matsala ba ne shi ne kayan da kika san mafi talaka a wajenku shi yake sakawa kuma duk wanda ya saka shi ba wani abu na ado ba ne ba shi da ɗaukan hankali normal ne duk wacce ta sa za a iya cewa haika ce namiji wannan kayan to irinsu ake so mai takaba ta sa an haramta saka alhariri da azurfa da abubuwa na zinare dukkan wannan kantun bayaninmu na farko ya dace a ce kafin ma faɗa duk shigar da su sai kayan ado shi ne na uku ko kayan adon da za ki saka kamar huli sai da malamai suke cewa yajib alal mu'tadda min wafatin mai idda na wanda amijinta ya mutu wajibi ne ta nisanci kayan ado kamar zinare kamar azurfa kamar lu'ulu'u kamar marjan kamar yaqut zamardak jawahir rasas nahas da dukka irin waɗannan nau'uka da kun san waɗannan kayayyaki din ba san nahas ba duk waɗannan ka nisance su ko a yatsarka ko a hancinka ko a kunnanka ko a kanka ko a hannunka ko a wuyanka ko mai kaman jigida masu ƴan ƴaƴan nan da za a daura tun da ke mahaukaci ya ce ba a mai gida ake tsawaji gida ba kadai astaghfirullah wanda ce tambayar nan Allah ya shirye ta ta ce ga can abubuwan da malamai suka yi saɓani a kansa shin ado ne ko ba ado ba ne za ta iya yi ko ba za ta iya ba ga sunan kamar haka wannan malamai wasu suna ga za ka iya yi wasu suna ga ba za ka iya yi ba ga sunan zan kirgo su na ɗaya tsifan kai na biyu shiga banɗaki don yin don yin wanka ka yi wanka da sabulu ka wanke jikinka dai ɗan tsami-tsami ya tafi na uku yanke farce na hudu yanke gashin da shari'a ta yadda ka yanke kamar gashin hamata da sauran gashi ne da shari'a ta yadda ka aske su waɗannan abubuwan su ya hukuncinsu su in kun kula ba ado ba ne tsafta ne ado aka hana mu kuma ba hana mu tsafta ba kamar yanzu misali ba mun ce ba za a sa tozali ba to in kwantsa ya fito idon kifa ba za ki goggoge idon ki samu ɗan mai kaga wannan zaka iya sawa saboda wannan tsafta ne ba ado bane to waɗannan ma abubuwa na tsafta din nan kamar taje kai wata in bata taje kanta ba zai tsami wata za ta taje shi ta dan bar shi sha iska yaya wannan jumhurin malamai alhamdulillah duka guda hudu har da malikiya namu suka ce mace ta shiga banɗaki ta yi wanka don ta ji sanyin jikinta babu laifi a gare ta haka yanke farcenta babu laifi haka aske gashi na gashin da duk shari'a ta ce a aske shi babu laifi dalilinsu akan haka shine babu wani dalili da ya zo ya ce karki tsefe gashinki karki aske gashin hamata kada ki gyara hancinki kunnanki karki sa wani abu ki goge shi duk ba dalilin da ya hana kenan duk zaka yi in gashinki ya dan taru ki tsatsefe shi ki gyara shi saboda kada ya miki tsami babu wanda ya hana saboda haka jumhurin malamai gaba ɗaya suka yi tafaki babu laifi a waɗannan abubuwa ɗin ga ita mace mai takaba duk da cewa a cikin masabar malikiya an samu a imamu ashab yana ganin shiga ban ɗakinta in ba da lura ba za ta shiga ta je ta wawwanke jikinta ta yi ta ɓata minti 20 minti 30 tana wanka wai don a shi ya ga duk wannan ma ba za a yi ba saboda me saboda me ta kaba gaskiya ana yin abubuwa munana a harkar ta ba a wasu wasu gidajen to ga wata mas'ala da na ce muku za mu yi so kanta malamai sun yi ittifaki malikiya shafi'iyya hanafiya hanabila dukkan sun yi ittifaki cewa mai takaba ba a hana ta gyara gadonta ba ba hana ba ta ɗauki zanin gadon da ya fi mata laushi ta shimfiɗa shi ta ɗauki fulo da ya fi burge ta ta saka saboda ai yanzu adon a ina muka hana ado a waje uku turare da jikinta da kayan ado da za ta sa a jikinta shin gadonta jikinta ne wani namiji ne zai zo shiga je ga gadonta don iyayensa kun ga ai babu magana a gadonta ko duk wanda zai shigo ta'aziyya wanda aka ba shi dama ya shigo a tsakar gida zai ganta to kenan adon cikin ɗakinta shi ba a hana ba ta gyara ɗakinta yaya maganan sa turare a ɗaki wasu ba da suka ce a ɗaki ne ai ba jikinta zai shiga ba sana ko wani abu guda ɗaya da na manta ban faɗa ba a cikin gyara jiki ado na gyara jiki banda humra banda bakur wanda ake saka hayaki a rufa a shiga cikin bargo ya dumama jikinka ai jikin ma zai yi ƙanshi banda shi banda wanda ake zama a kansa duk waɗannan haramun ne ga mai takaba ba za ta yi su ba amma ɗakinki gadonki da abin shimfiɗi da labule duka wannan babu laifi ki gyara shi ki kyawata shi in kin ga dama a cikin ɗaki ki sayo balan-balan ma ki sassaka ba dai a cikin ɗaki ba ne saboda babu wani nassi da ya hana matsala ta ƙarshe a ta kusa da ƙarshe ta uku shi ne kwana ba a gidan takaba ba duk uzirin da ya baka dama ka fita karki kuskura ki kwana a wani wuri har uziri fa uziri na shari'an da ba yadda aka iya so da kika tunda an hana fita ya maganan aikin gwamnati ma'aikaciyar gwamnati na so kafin na zo wannan program din na so na kira mutanen corporate affairs commission cac na dan tattauna da su game da na san akwai wasu leave leave da ake bayarwa akwai maternity leave akwai abu kaza leave shin akwai na mutuwa idan akwai na mutuwa mu shari'ar musulunci mu yace wata hudu kwana goma ba fita ya suke provision din su a act din su na civil service commission ya yake na so na yi wannan tambaya din domin mu ga yadda za mu ɗora bayanin akai amma ubangiji bai bani iko ba almuhim har fita aiki babu wannan sai a nema musu mafita a tsaya a duba a ga menene saboda ga yadda addininmu ya tsara neman magani in ya zama na dole za ta samu wanda za ta kaita ana kaita kuma a dawo da ita saboda ka dole ta zauna a cikin gidan mijinta umra ta samu kujeran umra tana cikin takaba ba za ta je ba ta samu kujeran aikin hajji mijinta ya mutu ba za ta je ba sai ta haƙura ko da har abada ba za ta samu kujeran nan ba sai ta haƙura yanzu wannan ga haƙƙin Allah ga haƙƙin mijinta ana gabatar da haƙƙin ɗan adam akan haƙƙin Allah subhanahu wataala na hudu na ƙarshe na hudu na ƙarshe fitanta daga gida malamin sun yi tafaki haramun ne ta fita daga gidanta musamman da rana sai da uzuri sai da wani babban lalura malamai suka ce lalura na fita biyan bukatanta za ta iya fita kamar gidanta ba abinci ta rasa ɗan aika ba yadda za ta iya ga yamma ta yi idan ba ta siyo ba ba za ta ci abincin dare ba balle breakfast na safe ga hadiri ya taso to wannan za ta iya fita a gurguje ta je ta siyo indomi ta siyo a shanan kunna wuta ta dawo gidanta a gurguje irin wannan fita na bukatar na ba yadda aka iya Allah ka ji kanmu wasu malamai suna gani idan mai takaba kunci ya mata yawa tana gidan takabanta kunci ya mata yawa har kamar depression zai kama ta wasu suna ganin idan akwai gidan makwafta wanda bai fi daga fito da wannan kofan zuwa kofan nan ba ta dan shiga wajen wannan kawarta din su dan yi hira na minti 20 30 ta dan mata nasiha ta nuna mata kaddara ta ubangiji Allah ne ya aiko mata ta kwantar mata da hankali ta koma gidanta wasu suna ga irin wannan halin babu laifi a cikinsa an ɗan ɗaga maka kafa amma malikiya malikiya sun yi sharaɗi sun yi ƙa'ida sun ce wannan yadda da aka yi mata za ta ɗan iya shiga gidan makwabta ɗin minti 20 minti 30 ta ɗan ɗauke mata kewa da sharaɗin ba za a je a buɗe wata hira ba da wani abu na kewa ai wani abu na wasa da dariya da zaka ji muryarsu kyakkyakkyakkyakka in babu wannan za ta iya zuwa da je ta a cikin halin da take ci na damuwa a dan mata nasiha a kwantar mata da hankali minti talatin ta dawo gidanta matsala ta ƙarshe wanda a kanta za mu rufe shine mai takaba tana cikin takaba wani astaghfirullah zan muku zan gaya muku yadda malamin mu ya faɗa ne malamin mu ya ce wani mayan duk da wannan halin da ta shigan kayanta mai datti bata saka turare ba tana shiga wani irin kaya amma shi kuma so yake ta gaba ya aure ta shin kuma yana tsoro in bata san yana layi ba ba mamaki ranan da ta fita daga takaba wani ya kwashe ta ya za a yi sai aka ce to a nan an yadda ka ɗan nuna mata wani kalma da za ka yi da wani magana dai da za ka ɗan nuna alaman kai mafa kana layi ko mata kuna gane wa'annan kalmomin yauwa ta ce eh ya mata kuna gane su to ba laifi ba ne ya yi irin wannan magana kai Allah ya ƙara haƙuri Allah ubangiji ya ƙara haƙuri wane kuma an tafi Allah ya ƙara haƙuri Allah ya ji kansa Allah ya ji kansa Allah ya ji kansa an yi rashi an yi rashi an yi rashi an yi rashi mu dai fatanmu Allah ya sa ya huta Allah ya sa ya huta wallahi kun yi zaman mutunci da shi kun yi zaman mutunci haka ake so irin zaman da kuka yi nan haka ake so duk wanda zai samu wanda za a irin zaman nan da shi ai babu matsala sai ya cika rigarsa sai ya tafi za ta gane yi ko kuma ce a cikin matansa duka a matansa nan ba wanda ya fi ki kirki ke ce mai kirki wannan kirkin wannan kirkin nakin kai Allah ya kara miki albarka sai ya tafi kice alhamdulillah dama irin wannan mutuncin duk wanda yake da mata biyu duk wanda yake da mata biyu ya samu irinki ai da gudu zai zo ki taimaka masa a cikin gidansa kuma matansa biyu ne so akwai kalmomi da aka ce to irin wayannan kalmomin babu laifi a dan yi mata ishara amma in kana yi sau daya ba za ka sake yin wannan kalmomi din ba shikenan an rufe bayan ta gama ta kaba kuma da wuri sai ka zo ka ce to wannan kirkin nan da ne ta cewa kina da shi kin dai gane me nake nufi a lokacin to ni fa abin da nake nufi ni ma ina cikin layi to nan babu laifi Allah ubangiji ya yafe wa matattunmu Allah ya ji kansu wayanda suke cikin takaba Allah ya ƙara musu haƙuri Allah ubangiji ya ba su kariya ta kowane ɓangare ya ba su kariya na abin da za su ci ya ba su kariya na ƴaƴayensu ya ba su kariya na addininsu Allah ubangiji ya ji kan waɗanda suka rasu in tamu ta zo Allah samu cika da imani Allah subhanahu wataala karfa mana asiri nan gurin zamu dakata wannan shine karshen tattaunawa kan takaba akwai abubuwan da ban kawo su ba kwanciya kan filo ai duna ba da amsa da a ce ba za ta kwanta akan filo ba ko ba za ta yi duk abin da ba mu ambace su din nan ba duk ya halatta ta yi su ɗakin ki ma za ki sake yaro ɗaki kwanta kan filo wai ba za ta rufe kanta ba ma duk sanyin da ake haka za ta bar kanta a buɗe wa ya gaya miki za ki rufu za ki sa bargo duk irin bargon da yake so ko mai tsada ne za ki sa ki rufe kanki da shi za ki saka safa ki rufe kafankin akwai sanyi sannan mai na maganin sauro na maganin sauro wanda za a shafa ya hana sauro zuwa jikinka ai wannan ba na ado ba ne ba na komai ba ne da daddaren za ki kwanta ya halatta kisa Allah ya mana jagoranci ina ganin galibin abin da muke bukata an fito da shi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته